أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سورارو a yau muna ranar talata ɗaya ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1441 wanda ya daidai da yau 25 ne ga watan biyu watan shamsiya miladiya aihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2020 daidai wanda insha Allahu wannan shine darasinmu na farko wanda za mu yi a cikin wannan littafi mai suna a hakamul jana'iz wa bida'uha wanda a sheikh muhammad nasiruddin al'albani ya wallafa mana fatan allah ya mana jagoranci a cikin abin da za mu faɗa bayan malam ya yi muƙaddima sai malam ya ce amma ba'adu ya ce wa ƙadi Allahu azza wa jalla haƙiƙa Allah mai girma da buwaya ya ce tabarakan lade biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur dama littafin yana magana akan abin da ya shahi hukunce hukuncen gawa bayan mutum ya mutu Allah ya karɓi rayuwarsa hukunce-hukuncen da suka ratayu a gare shi wanda ya kamata a masa tun daga wanka da lukawani da kuma sallah da kuma sauran bidiyoyin da ake sanyawa a ciki waɗanda ba su da tushe a cikin addini sai malai ya fara buɗe littafin sa da yin muƙaddama dangane da abin da ya shahi mutuwa Allah ta'ala yana cewa albarkoki sun yawaita ga wanda mulki ke hannunsa kuma mai iko ne akan komi alladhi khalaqa al-mauta wal hayata wanda ya halicci mutuwa da rayuwa Allah ya halicci mutuwa kuma shine ya halicci rayuwa ma'ana bayan Allah ya samar da ku daga rashi da babu ku sannan kuma zai rayar da ku anan rayuwa wannan ta duniya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan dan Allah ya jarrabe ku ya ga wane ne kinku yahi yin aiki dan Allah wa huwa al-azizul ghafur Allah mabuwayi ne kuma shi mai gafara ne wannan aya tana nan a cikin suratul mulk daga aya ta farko zuwa aya ta biyu sannan Allah madaukakin sarki yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayhi turja'un kowace rai mai ɗanɗana mutuwa ce ma'ana babu wata rai face sai ta mutu wa nabluukum bish-sharri wal khairi Allah ta'ala ya ce zamu jarrabe ku da sharri da kuma alkhairi fitnatan wannan jarabawa ne sannan wa ilaina turja'una zuwa gare mu za a maida ku gaba daya ma'ana kenan duk mutunan da ya samu kanshi a cikin wannan rayuwa ta duniya to za a waye gari kuma wata rana babu shi ya koma ga Allah wannan aya ita ma tana nan a cikin suratul anbiya aya ta talatin da da biyar sannan wa ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mali walid duniya ma ana fi duniya illa ka rakibin istazalla tahta shajaratin sun maraha wa tarakaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mali walid duniya ni ban mali walid duniya ni ban zamanto ba da duniya ma'ana mali walid duniya mi ke gare ni game da duniya ma'ana babu wani abu da na zo nema a cikin duniya ko kuma misali na da duniya ma ana fi duniya ni ban zamanto ba a duniya illa karaki binista zalla face kamar dai wani mahayi ne wanda yake akan abin hawansa yana cikin tahiya cikin sahara istazalla tahta shajaratin sai ya tsaya shin inuwa ƙarƙashin wata itaciya ma'ana yana kan abin hawansa yana bisa hanya sai rana ta yi tana ƙuna ta yi sai ya ga ga wata itaciya can sai ya je ƙarƙashin itaciyar ya zauna yana hutawa yana shan inuwa har ranar ta rage kaihi wata raka sun maraha sannan sai ya tafi wata raka ya bar wannan itaciya wannan misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nuna mana ashe duniya ba wurin zama bace ba ko zo duniya to ya zo ya koma ne kenan ya zo ya koma ne ɗan lokaci kaɗan kenan ba wanda zai dawama a duniya wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda aka fitar da shi ثم إنه لما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز ما ليتي سنن lokacin da ya zamanto shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin janaza abin da ya shahi gawa khairal hadi ita ce shiriya mafificiya mukhalifan li hadi sa'iril umar shiriya wadda ta saba ma ma'ana shiriyar sauran al'umma shiriyar manzo Allah a cikin wannan sha'ani ita ce fiyayyen shiriya akan dukkan wata shiriya ta wasu al'umma game da abin da ya shahi al'amarin mamaci mustamilan alal ihsani lil mayyit wadda wannan shiriya ta manzon Allah game da abin da ya shahi hukunce hukunce na mamaci ya kumshi kyautatawa akan wanda Allah ya karbi ransa wa mu'amalatihi kuma za a mu'amalance shi bima yanfa'uhu fi qabrihi za a yi masa abin da zai amfane shi a cikin kabarin shi wa yawma ma'adihi da kuma ranan da zai koma ga ma'ana ranar yani dawowarsa ga ubangiji shine ranar tashin kiyama wa alal insani ila ahlihi da kuma kyautata ma iyalinsa wa qaribihi da kuma makusantansa وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت sannan kuma shiriyar manzo Allah na bayani akan tsayuwa tsayuwa na bauta ma'ana na aikata abin da yake bauta ne ga waɗanda suke rayayyu abin da za su mu'amalanci mamaci da shi akwai abubuwan da in suka yi sun bauta wa Allah ne kamar yi masa sallah da yi masa wanka wa kana min hadihi fil janaiz yana da ya zamanto daga cikin shiriyar manzo Allah game da sha'anin mamaci ko kuma gawa iqamatul ubudiyyati lirrabb tabaaraka wa ta'ala ala akmalil ahwal shine a tsayu da wata bauta a tsayu da wata ibada wacce take bauta ce ga ubangiji Allah madaukakin sarki kuma za a zo da da wannan ta huska ko kuma halaye mafi kammala wal ihsanu ila al mayyit da kyautata ma mamaci wa tajhizuhu ila Allah da shirya mamaci zuwa ga Allah ala ahsani ahwalihi akan mafi kyawun halayensa wa afdaliha mafi fitan halaye wa wuqufuhu da kuma tsayuwar da tsayuwarsa wa wuqufu ashabihi sufufan da kuma tsayuwar da mutanensa za su yi su yi sahu-sahu, Yahmadun Allah suna gode wa Allah wajen yi masa sallah, za su karanta fatiha su yi salatin annabi wa yastaghfiruna lahu su nema mashi gafarar Allah maɗaukakin sarki, wa yas'alunahu al-maghfirata su roƙa mashi gafara war rahmata da kuma rahmar Allah, wa tajawuza anhu su roƙa mashi Allah yahe masa kusakuransa, summa al-mashyu bayna yadayhi sannan su tafi gaban wannan mamacin ila an yudi'ahu hufratahu har a kai shi a sa shi a cikin raminsa summa yaqumu huwa wa ashabuhu baina yadayhi ala qabrihi sannan ya tsayu shi da mutanensa gaban a gabansa akan kabarinsa sa'ilina lahu tasbita ma'ana suna roƙa mishi tabbatuwa Allah ya tabbatar da shi tambayoyin da za a mai cikin kabari ya ba da amsa. Ahawaja ma kana ilaihi wanda shine abin da mamaci ya yi bukata a lokacin da aka binne shi ma'ana a roƙa mishi gafara a roƙa mishi Allah ya bashi daman ma'ana karɓa tambayoyin da za a yi masa a cikin kabari summa ya ta'ahaduhu bi ziyarati ila qabrihi sannan kuma ya sannan mutane su mutanensa ko kuma ɗan uwansa su riƙa ko kuma ‘yan uwansa musulmi sannan su saba da kai masa ziyara zuwa ƙabarinsa wassalamu alaihi da yi masa sallama idan an je wadda'a ilahu da yi masa addu'a kama ya ta'ahaduhu alhayya sahibahu fi darid duniya kamar yadda mai rai ma'ana ya kamata ya kula da wannan ga mutunansa a gidan duniya da ka fa'awwalu zalika farkon wannan shine ta'ahuduhu fi mardihi a kula da marashi lahiya wa tazkiruhu al-akhira a tunatar da shi lahira a lokacin da yake kwance bai da lahiya wa amruhu bil wasiyyati wat taubati a umarci marashi lafiya yayi wasiya ya rubuta wasiya ko kuma ya bada umarni a rubuta wasiya sannan ya tuba da tuba zuwa ga Allah wa amru man hadarahu sannan a umarci waɗanda suka zo ganin marashi lafiya ko masu jiyan marashi lafiya bitalqihi bitalqinihi shahadata Allah ilaha illallah alaqana mishi ma'ana a umarce shi a umarce shi yace la ilaha illallah a lokacin da aka gani rashin lafiya ya tsananta a gare shi a lokacin nan masu jiya sai su rika cewa wani ce la ilaha illallah litakuna akhira kalami dan kalmar la ilaha illallah ta zamanto ita ce ƙarshen ma'ana al'amarin shi. Summan na hayo an adatul umami, sannan a hana al'adar da al'umma suke yi allafi latu umanu bil ba'asi wal nushur, wanda wacce ma'ana ba amince da ma'ana latu umanu bil ba'asi wal nushur. Al'adar da ba a amince ba a samun aminci ko kuma ba zai samu aminci ba wanda aka yi ma wannan al'ada a lokacin tashi da lokacin da za a tara shi a cikin al'umma millatsamil hudud shi ne ‘yan uwa idan mutum ya mutu su zo suna duka ko suna karta kumatunsu wa shaqqi thiyabi suna yayyage tuhahinsu wa halqur ru'us ko kuma a aske kai kawuna a yi toli saboda wai baƙin cikin an yi mutuwa wa rafa sauti bin nadabi da kuma ɗaga murya ma'ana a ɗaga murya ana ana ana ƙara wani haya ana ihu wa tawabi zalika da abin da zai biyo wannan wannan duka a hana su a hana waɗannan abubuwa saboda yin waɗannan abubuwa ga mamaci suna cuta ma mamaci wa sannal khushu'a lil mayyit walbuka alladhi la sauta ma'ahu an sunnanta ma'ana ana iya kariya dalilin mamaci ko a yi kuka wanda babu sauti a ciki hawaye da sauransu wannan babu laifi wa huznal qalbi da kuma ma'ana eh, baƙin ciki na zuciya wannan duka babu laifi idan an yi wa kana yaf'alu zalika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yanayin haka wa yaqulu yana cewa tadma'ul ainu idanu na yin hawaye wa tahzanul qalbu kuma zuciya na yin baɗin ciki wala naqulu amma ba za mu ce komi ba illa ma yurdir rabba sai abin da zai yarda da mahalici shine Allah madaukakin sarki wannan kenan wa sanna li ummatihi alhamda annabi ya sunnanta ma al'ummar sayin godiya wal istirja'a da kuma istirja'i shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan aka yi ma mutum mutuwa warrida anillah da kuma yarda daga Allah da haka sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu li ajalin musamma falnahtasib wal nastasbir na Allah ne abin da ya karba kuma nashi ne dama abin da ya bayar ko shine inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta komi yana da lokaci da Allah sanya mai ba abin da ya rage gare mu face mu yi haƙuri mu nemi rada ga Allah wannan shine abin da aka sunnanta walam yakun zalika munafiyan li dam'il aini amma wannan bai hana ayi ma'ana hawaye na idanu wa huzunil qalbi ko kuma bakin ciki a zuciya walidhalika kana ardal khalqi fi qada'ihi wa azamahum lahu hamdan da wannan ne mutum zai zamantowa mafi yardan halittu a cikin eh, hukuncin da Allah ya yi mafi girmansu ga Allah wajen godiya. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya zamanto shi ne mafi yarda halittu game da hukuncin Allah, shi ne mafi girma wajen godiya ga Allah, amma duk da haka wa baka ma'a zalika manzo Allah ya yi kuka yau mata ibnuhu Ibrahim, ranar da ɗan shi Ibrahim ya rasu ra'afatan minhu saboda tausayi ga manzon Allah wa rahmatan lil walad da kuma jin kai ga yaro wa riqatu alaihi da kuma ma'ana eh, taushin zuciya a gare shi wal qalbu mumtali'u bir rida anillahi azza wa jalla wa shukrihi alhali kuma zuciyar manzon Allah tana cike da yarda da hukuncin Allah da kuma godiya ga Allah wal lisanu mushtaghilun bi dhikrihi wa hamdihi kuma halshe ya shagaltu da ambaton Allah da godiya ga Allah wannan shine abin da aka sunnanta ga abin da ya shahi mamaci wannan shine a takaice kuma nan ya kamata mu dan dakata insha Allah darasi na gaba za mu ci gaba abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kusa kuran da muka yi kuma Allah ya yi yahe mana muna takaitawa ne saboda a rika samun daman saurare shi yasa muke takaita shi minti goma minti goma sha biyar da haka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum na ku ne mala ahmadu hamma daga nan ya mai idan mutum na da neman ƙarin bayani ko kuma wani gyara yana iya tuntuɓar mu 96 49 40 daidai sannan kuma 88